أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi barkan mu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda yake cikin makarantar sir ejido a birnin da magaram jamhuriyar niger yau muna ranar laraba 29 ga watan rabi'u thani shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 22 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafin alwajiz fi aqidati salaf salih ahli sunnati wal jamaa littafi wallafar babban malami a sheikh abdullah bin abdul hamid al athari Allah madaukakin sarki ya kara mushi lafiya a satin da ya wuce mun tsaya a cikin babi da yake magana akan gaskata karamomin waliyai sannan kuma da hangen nesa da mafarki da sihiri da hassada da ido sannan kuma da aljannu wannan darasi da za mu yi a yau insha Allah shi ne darasi na 36 Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagoranci mun tsaya a daidai inda malam ya yi magana game da hassada da kuma baki wanda ake faɗi da hausa kenan al'ain malam ya yi bayanin cewa da hassada da baki ga baki da yansu suna haɗuwa ne wajen cewa kowanne daga cikin hassada da baki zai iya cutar da mutum wanda aka yi ma to malam zai ci gaba da kawo mana wato bayani a ƙarƙashin wannan babi sai malam yake cewa wa kama yu'minuna bi wujubi ta'awudi billahi jalla wa ala min sharri hasadi wal ayn ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da cewa wajibi ne mutum ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin hassada da kuma ido shine da hausa yake cema baki ko kuma kambun baka wato a matsayinka na musulmi kada ka ce a sai in ta faru tukun ake neman magani ita hassada da kake gani da kuma kambun baka wani abu ne wanda zai iya faruwa tare da kai kamar yadda muka yi bayani a darasin bayan musamman kambun baka za a iya samun mutum yana tare da kambun baka tare da shi amma bai sani ba to saboda haka mutum menene ya kamata yayi yace ahlus sunna sun yi mana cewa wajibi ne mutum ya nemi tsarin Allah daga wa'annan abubuwa da me zai nemi tsarin Allah ba a dar malaya a cikin hannu ba ko kuma a nemo guru a dar ma asasu lala ko kuma a tai wajen malami ya bada wani abarin gara ta yawa duka ba shi bane ba yace bil adiyati zaka nemi tsarin Allah ne ta hanyar addu'o'i wal azkar shar'iyya sannan kuma a nemi tsarin Allah da azkar wanda suke na shari'a musulunci kaga mu anan ya shahara cewa yaro jariri a babban ma amma dai musamman jarirai sun yi fama da irin wa'annan abubuwan lokacin da aka yaro ya barke da wani abu wanda aka kasa gane lamarin shi sai a ce to adda a nemi mushi wani abu na maganin mayu ake cewa sai a ta nemi wani abu a rataya mai a wuya in ka kashe can ta hutu ita ma ta ce ta nemo na ba sami a kafa can ita ma wata kanwa mamashin zo ta ce wannan a darma mai a hannu da ba karami yaro shi ba dan kokowa ba amma wuyan shi da tsatsan shi da hannu da kawawa cike da labi maza to kaga shi wannan abu ne wanda aka saba da shi a ƙasa hausa amma a shari'ance duka bai ba bukatar sai a yi wannan abu kuka gani yaron yana zawo ya ce cagi ne yake amma ga wani magani na darma mai a kafa ko a hannu ko a wuya wai maganin cagi ne to shi magani na cuta ba laifi ba ne ba idan an yi amma fi sabila za mu yi tambaya tambaya shi ne kaga dai ai jarirai a ko'ina akwai sawa na duniya kuma aka ce cadi wato cadi wata cuta ce da kowane jariri sai ya yi to a cikin duniya dai ba mu bane baka fata akwai akwai larabawa kuma akwai turawa amma dai cikin ikon Allah adadin shi ne a dukkan duniya amma gaba ɗaya cikin ikon Allah wa'annan gaba ɗaya ban taɓa shi ba da an ce ga wannan ɗarma mashi layar ciki cikin ɗiyan turawa ko ɗiyan larabawa ko kuma ɗiyan turawa ko kuma akwai wanda taɓa gani a nan ga jariri nan bature kawai shi an ɗarma mai wani abu mine ne wannan wai maganin ciki kuma kaga ai rayuwa suke yi lahiya lausa ta zo wataƙila ma su hina mu jariran lahiya ko to mine ne matsala me yasa su ba su sa ba kuma rayuwar su ta yi daidai mu kuma muke tunanin in ba mu sa ba yaran mu rayuwar su za ta samu matsala kaga tun daga nan ya kamata ka gane akwai lauje cikin nadi a cikin abin nan abin da shari'a ta karantar shine a nemi tsarin Allah daga dukkanin wata cuta wadda za ta taso ba laifi bane ba a nemi magani wanda aka tabbatar da cewa magani ne in aka yi aiki da shi zai iya wato warakar da mutum saboda shari'a ma ta yi nuni cewa mutum ya ɗauki sababi shine al'akhdhu bil asbab amma kada ya zama to sababin naka kuma ya ci karo da shari'a wannan bai dace ba a nan malam ya ce za a nemi tsarin baki da hassada ta hanyar addu'o'in shari'a waɗanda suka zo kaga mutane da yawa suna yin tsoron hassada ko kuma dama ya kamata a yi tsoron hassada saboda hassada abu ne wanda ke mara kyau kuma yana iya cutar da mutane a darasin da ya wuce mun faɗi cewa in mutum aka yi mishi hassada ta yi ƙarfi za ta iya hallaka shi da ƙarshe ta yi ayyane shi to galibi rayuwar da muke a yau sodiya zaka mutum ya ce shi 'yan hasada sun mai yawa saboda haka bari ya ringa zuwa wajen wani zai ba shi wani ɗarmi saboda maganin 'yan hasada duka bai kai ka nan wajen akwai abubuwa biya wanda shari'a ta zo da su wanda za ka yi in kai su ka ƙare da hasada kowace irin hasada ce wannan abin zai zo maka ƙarshe haka kuma baki wanda mutum zai faɗi wani abu mun faɗi cewa mutum zai iya waɗin wani abu na bakin shi kamar yabo ne zai a gare ka za ka iya hujja ka sa kaya sun ma kyau ala sabili misali wani in ka zuciya sai ce kai wannan kayan sun kama shi ai ka gane hawa irin abu amma a dalilin wannan maganar da yauki sai zama to shi yana da kambun baka maganar da yauki na cewa kai ka sa kaya masu kyau sun kama ka za ta iya cutar da kai saboda kambun baka ne tare da shi to kaga irin waɗannan abubuwan da suke faruwa yau da gobe a cikin rayuwarmu kuma za su iya cutar da mu hanya guda shine a nemi tsari ta hanyar askar na shari'a shine anan mallan zai kawo mana wasu daga ciki qala Allah tabaaraka wa ta'ala yace Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa wa min sharri hasidin idza hasad Allah ina neman tsarin ka daga sharrin mai hasada idan yayi hasada kaga wannan aya ce cikin suratul falaq mun karanta a baya cewa suratul falaq da suratul nas tana daga cikin ayoyin da ake so mutum ya rinka karanta su da sani kuma ya karanta su da marici saboda kariya ne babba daga dukkanin wata cutarwa kowace iri ce to kaga suna daga ciki kuma askaru sabah wal masa wanda ake yi da safe askar na safiya da yammaci wanda ake karanta wanda in mutum yayi Allah subhanahu wataala zai bashi kariya to kaga aya ce wadda ta kumsa a cikin ta sharrin mai hasada idan ya sada kaga mai hasada yana da shari tare da shi wa qala ta'ala a wata ayar ta daban Allah subhanahu wataala ya ce wa in yakadu alladhina kafaru ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون الله سبحانه وتعالى كتوا أي وإن دست كافرتي سنقسا سكاير دكي دكالانسو النبي صلى الله عليه وسلم يزهو توا كافر سنة مش قرالي أكي جالا وسلم سقرا مش إلو to Allah yake bada labarin cewa wannan kura maka idan da suke sun kusa su kayar da kai an kura ma mutum ido zai ga ya tuntube aka kura mashi ido ba doki a ga mutum ya tantabe ba shirya ba to irin wannan kaga yana nuna maka cewa mutum yana da tasiri akan abin da yake wa mutum dan uwan shi shi ne Allah ke cewa wa'inda suka kafirce sun kusa su kayar da kai da kallon ka lamma sami'u zikra lokacin da suka ji kana ambatan Allah subhanahu wata'ala ko kuma lokacin da suka ji kana karanta alqur'ani mai girma wa yaquluna innahu lamajnun kuma suna cewa lalle wannan mutumin mahaukaci ne haka suke faɗi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ayata daban Allah ke cewa am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli ko kuma dai suna yi wa mutane hassada ne akan abin da Allah ya bai ya basu daga fadalashi Allah ya ba mutum fadala kai kuma ka zauna ka ringa kirkira mashi hassada ta babu gaira babu dalili shi ba shi ya baka shi ba Allah ya bashi to naka nabi ne na hassada in kana son kai ma Allah ya baka zaka iya daga roƙo ka roƙi Allah subhanahu wataala ya baka kai ma baka da bukata sai ka yi wa uwanka musulmi hasada amma an wayi gari a yau al'umma musulmai ire-iren wa'annan abubuwan yana ciki a cikinsu kaga mutum kuna tare da shi kwana kuke wuri guda da shi rayuwa kuke wuri guda da shi amma Allah Allah yake yau wani abu ya faru da kai ya nuna hasada shi karara a tattare da kai wanda kuma wannan kuma ba ɗabi'a bace ba ta musulmin kwarai a ce yana ma dan uwan shi musulmi hasada bayyana cewa yana daga cikin abin da ake rawaito daga hasada ana nuna maka rashin yin hasada abu ne mai kyau labarin wannan sahabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu dan aljanna zai shigo sai wani sahabi ya shigo sahabbai sun gan shi aka ƙara kwana na biyu annabi ce yanzu dan aljanna zai shigo na jiya ya sake shigowa a kwana na uku annabi ce yanzu dan aljanna zai shigo na jiya da ya ƙara shigowa yayi wani sahabi ya ce kai wannan bar dai in bi shi sai bi shi gida ya ce mashi da Allah ya bashi masarki ba ko ne shi matafiyi kaza kaza ya bashi uzuri inda zai sabke shi bayan ya sabke shi a gidan shi ya bashi gurin kwanci lokacin kwanci ya ce to kai ba ko ga gurin kwanci dan kwanta hai da sai mu kwana lahiya aka yi sallama ta za a kwanta to shi ba ko tunda ba dama ba bakunta ta kashi ba ya zo ne leƙen asiri ya zo ya gani me wannan bawan Allah yake sai ya ƙi yin barci ya kura mai ido ya gani me zai yi lokacin sulusun lailil akhir yana jira ga mutum ya tashi kiyamul lail ya ga mutum ya shara da barci yake bai ga mutum ya tashi wata ibada wadda take koyayyen ibada wadda bai san da ita asuba ta yi tashi mutum ya tashi ce to tashi mu je masallaci aka tafi masallaci aka dawo sai ce to tana yi wa yau ba ranar bace barin ƙara kwana ɗaya ɗaya da aka yi kwana uku shi dai bai gaya wani abu ba a kwana na uku tunda ba kowa musulunci kwana uku ne kaga bakunta ta ƙare zai sallame shi shi ne mai gaba komi kuma ya gani in ya tahiya shi ba tare da ya ƙari da wannan abin kaga zuwan shi bai yi amfani ba ke sai ce to wallahi ranka daɗe ka ga wani ba ba kwanta ta tsakani ba kaji kaji annabi ne muna tare a masallaci yace wannan aljanna zai zo yanzu sai ka zo shine na biyo ka in gani wai wani aiki ne kake yi wanda ya sa ka har annabi ce ga dan aljanna ne zai mutumin nan yayi murna da wannan labari sai ya ce to ai ni ban san wani aiki da nake yi ba wanda har Allah subhanahu wataala ya sa ni aljanna da ne shi sai ce illa abadi tak wanda na sani yace shine banna kwana da hasada wani musulmi a cikin raina kawai in zan kwanta banna hasada kowa banna jin kyashin kowa a raina haka nake kwanci ba ruwa na da abin da Allah ya ba wani kaga wanda yana maka muhimmancin rashin yin hasada ga wanda yake musulmi amma a yau musulmai suna kwana da hasara kaga mutum ɗaya ya kwanta da hasadan mutum saba'in shi ɗaya mana abubuwa sun maka yawa kai wannan kai ne da ƙarshe ma haika mutu hasada ya ta kashe ka kai karan kanka ma da kake yi ba kallaci wanda kake ma ba to kaga wannan ɗabi'a ce da kamata musulmai wato su gyara ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malaika wannan ya faɗa yake cewa al-ainu haqqun annabi ya ce ido gaskiya ne sai mu ce kambun baka kenan da Hausa kambun baka gaskiya ne kada ka ce a mu ahli sunna ne kan mun bakan nan duk mu yarda da shi ba to ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shi kin gaskiya ne saboda haka za a yi maka kama ka annabi sai ya ci gaba da cewa walau kana shay'un sabaqa al-qadra sabaqathu al-ayn annabi ce da akwai wani abu da zai riga yi kaddara ta ubangiji to da da kan mun baka ne saboda gaugawa shi da yadda yake kama mutum annabi ce da a ce akwai wani abu da zai riga yi kaddara da kan mun baka ya riga yi kaddara to kaga ita kaddara da Allah subhanahu wataala ya rubuta ga kowa batta kuskure dole in Allah rubuta mana abu kaza cikin kaddara ka sai ta same ka kuma ba abin da zai rigaye ta amma dan a nuna maka muhimmanci da kuma girman tabbacin cewa ido ko kuma kan mun baka gaskiya ne annabi ce da a ce akwai wani abu da zai rigaye kaddara da Allah ya rubuta saboda gaugawa shi to da kan mun baka ne sai annabi ce wa izza tughsiltum faghsilu saboda haka in an buƙaci ku yi wanka to ku yi menene an buƙaci ku yi wanka shine in aka ce kai wani ana tsammanin kamawa na baki ya kama shi to ka zo kai wanka aka ce kaka kiya annabi ce karka kiya ka je kai wanka akwai abin da zai ƙara tabbatar maka da cewa kan maka gaskiya ne kissar wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ana tare da mutane kawai sai aga ya faɗi ya suma da ya faɗi ya suma ya aka yi tunanin cewa abin da ya kayar da shi ya sumar da shi wani ne mai kambun baka wani ne mashi baki ya kama shi sai ya suma kashuwa baki yana iya sawa mutum ya suma to da wannan mutumin ya suma sai aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labari aka ce to ga wani ya kalli wani da ya kalli wani sai ya kalle shi shi abin da yasa ya so din wani ne ya kalle shi daga cikin sahabbai kaga shi ma sahabi ne da ya kalle shi sai ya ce kai wani mai sosai ka hutu kaga ai yaba shi ko yace kai yau ka burge kwarai da gaske yau ka hutu yanda ya kamata sai ce duna an yubarrika ba tare da ya ce kai tabarakallahu masha Allah ba ka ji wannan dalilin da bai wadi bane kadai yasa da ya kalle shi yace kai wani kaza yayi bi shi bai ce ba masha Allah tabarakallahu kawai sai wannan mutum ne ya suma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani aka ba shi labari sai ya ce a kan mi ɗayanku zai kashe ɗayanku annabi ya ce fi ma yaktulu ahadukum fi ma yaktulu ahadukum al'akhara ko kuma fi ma yaktulu ahadukum ghayrahu yaya ne me za a yi ɗayanku ya kashe ɗan uwan shi kaga annabi sai ya ambaci abin da kisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala barakta kai yanzu da ka zo ka ce wane yau ka birge yau ka yi kyau yau ba ba makana yau ba kama hannun yaro ina ma ka ce tabarakallah masha Allah da ka haɗu wannan natin shi kenan ko da ce kana da kambun baka yau in ka yabi wani abu in ka biyo da tabarakallah masha Allah to wannan kambun bakan naka ba zai kama shi ba shi yasa ake so in ka yabi wani abu ko dan uwanka musulmi ko da a ce wani abu ne a gidanka kai ko salularka ce ka gani ta burge ka ka ce kai wannan salular ta ka ce masha Allah tabarakallah ana so ka maimaita wannan saboda muhimmancin wannan shine annabi ya ce ala baraka da ka kalle shi kai be shi ina ma ka ce tabarakallah masha Allah to yanzu ne na magani shi gashi nan ya suma a kwance sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai da ka kalle shi ka yaba shi har ya suma ka je ka yi wanka ruwan da ka yi wankan ka kawo mana shi sai ta yi wanka ya kawo ruwan da ya kawo ruwan sai shi kuma wanda ya suma sai aka ɗauki ruwan aka yayyafa mushi shi ke nan fashufi ya fara kawai ya ya tashi ya warke kaga shi ne aka ce in wani ya ba wani baki har bakin ya kai ga cutar da shi to wanda ya yi bakin ya je ya yi wanka ruwan wankan shi sai a yi fama wancan da aka ma bakin kaga wannan likitanci ne irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan yace wa iza tughsiltum faghsilu in an ce ku yi wankan ka ku yi kada ka zo kai ana tunanin kai kamawa da baki ya kama shi a ce ma kai wanka ka ce a ni ya za a rena mun wayoyi he duk cikin mutane ni kadai za a ce yi wanka a annabi ce kada ka yi wankan ka je ka yi wankan ka ba da ruwa kaga aka yi yawa in kai ne zai tashi in bai tashi ba kaga ai ka ku bata ko shikenan wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisin na daban hadisin wannan al-imam al-hakim ya rawaito shi a cikin musadrak yake cewa la yajtabi'u fi jawfi ahadi fi jawbi abdin al-iman wal hasad annabi yace abu biyu ba sa haɗu a cikin zuciyar mutum bawa mini al-iman wal hasad da imani da hasada da imani da hasada su haɗu a cikin zuciyar bawa annabi yace ba zai yi ba sai dai ita hasada in ta zauna a cikin zuciyar bawa to imani ya tattara nashi ya nashi ya gaba ko kuma in imani ya zamana a cikin zuciya to ita kuma hasada ta tashi ta yi gaba to wanga yana nuna maka cewa in mutum yana da imani ba zai ba a samu hasada tare da shi kamar yadda in aka samu hasada tare da mutum kuma to in aka bincika za a gani imanin nashi ya karamci babu imani tare da shi wannan shi abin da hadisi yake karantar da mu sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau wa'innan ahlus sunna wal jamaa يؤمنون بأن الله عز وجل خلق الجن من نار قبل خلق الإنسان أهل السنة سني إيماني تشوى الله سبحانه وتعالى يا هلت الجنود وتا كافين أهل متن kaga halitta aljannu ta riga ta dan adam ke shine a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khuliqatil malaikatu min nur وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم annabi ya ce an halicci mala'iku da haske su mala'iku da haske Allah ya halicce su sai ya ce wa hulikatil janna min marijin min nar su kuma aljannu an halicce su da burkushi na wuta su aljannu da wuta aka halicce su sai ce wa khuliqa adam mimma wasifa lahu shi kuma annabi adam an halice shi daga abin da aka siffanta muku shine laka kaga ai ka dubi halittar ma za ka gani halittar dan adam ita ce mai rauni saboda laka aka yi an halitta aljannu da wuta an halitta mala'iku da haske to shine annan halitta ahlus sunna sun yi imani da wannan cewa mi aljannu an halicce su da wuta kafin a halicci dan adam kafin a halicci annabi adamu Allah ya halicci aljannu sai ce wa annakum ya'kuluna wa yatan wa annahum ya'kuluna wa yatanakahuna wa yatanasalun kuma aljannu suna yin aure a tsakankanin su wa yatanakahun wa ya'kul kuma suna cin abinci wa yatanasalun kuma suna aihuwa kaga dan adam yana armi yana cin abinci yana aihuwa to su ma aljannu suna aihuwa suna armi kuma suna cin abinci wannan ya tuno mini wani abin dariya da aka tambayi a Sheikh Salim Al-Fauzan da yake karatu littafi na aqida yace mala'iku su ma suna arabi sai wani ya rubuto tambaya yace alga ta malam ya halitta mutum ya arma aljana me yake so malam ya bashi amsa malam ya karanta malam tambaya malam ya gani ita wannan tambayar bata da wata fa'ida wata ya zaka tambaya wai mutum yana ya halasta mutum ya arma aljana sai malam ya kokari ya bada amsa wace amsa ya bada sai ce to ka je ka gwada in ka gwada ka ga ya yiwu ka dawo ka bamu labari amma ba ka zo kana tambaya mutum ya yi ya arma aljana kai an ga maka ya to menene za ka zo za ka karme ta kaga wannan ya nuna cewa mutane wato malamai suna gamuwa da abubuwa a yi kaga an ba malami wata tambaya wadda batta da kai batta da kafa wai so ake ala dole sai malami ya bada amsa kuma in ya bada amsa babu wani abu na ilimi na ƙaruwa wanda za a ciki shi yasa in mutum zai yi tambaya ga malamin ya yi tambaya wadda take da fa'ida wadda za ta ƙara shi a cikin wato addinin musulunci mutane Allah wani musulani kala kala haka wani ya tambayi wani malami ya ce wai ya sunan matar shi na ka duba haka alaga ta malam tambaya ce to matar shi ɗin yaya sunanta ya ce wannan ban ta yi wajen harama ya ce ya ce ban ta yi wajen harama ba barin tana sai suna ta kaga irin wannan tambayi ne wa'inda ba su da fa'ida shi ne anan malam ya ce ya akulun suna cin abinci su aljannu wa ya tana kahun suna yin armi wa ya tana sanuna kuma suna aihuwa wa hum tawa'i wa firq yace kuma su jama'a jama'a ne kuma firkoki firkoki ne ma'ana sun kasu kamar yadda ka gani mutane sun kasu yanzu mutane akwai bahaushe akwai bafulatani akwai bazabarme akwai buzu da sauransu wannan a nijar kenan ko to su ma suna da nasu tsari sannan kuma kaga akwai mutanen afirka bakawata akwai mutanen asiya akwai mutanen europe to su ma haka suke aljannu sun kasu kashi kashi kamar yadda kake gani adam sun kasu sai ce wa ya raunana wala nara amma su suna ganin mu mu kuma ba ma ganin su yanzu aka ce ka nuna aljini an baka aiki shi kuma aljini na ganin ka wataƙila ma yanzu cikin masallacin na ko wasu sun zo wajen karatu Allah ya Allah wa alam amma kuma iya ganin su saboda Allah ya sha makance mana ganin su sai dai wataƙila in Allah ya ba su damar su wuta su wuta daga ɓoye wanda suka yi su koma wani abu wanda za mu iya gani sai mu gani sai ce wala umul qudratu ala tashakkuli bi ashkalin mar'iyya Allah ya ba su iko su rikida su aljannu suna iya rikida su koma wasu abubuwa wanda za a iya gani wanda dan adam zai iya gani aljanni zai iya rikida ya koma wani abu wanda kai zaka iya dubi da idan ka gani wannan abu saboda haka in aljanni yana ainihin halittar shi ta aljanni ba lalle bane wa dan adam ya iya ganin shi saboda Allah ya sha makance amma yanzu in aljanni ya rikida ya koma tsuntsuwa kaga zaka iya ganin tsuntsu kai ne ka gani tsuntsu ka gani amma a zahiri a hakikanin gaskiya ba tsuntsun bane ba aljini ya rikide ya shiga tsuntsu ko kuma aljini ya rikide ya shiga wani wanda ka sani ba mamaki ya iya wannan in ya shiga wani wanda ka sani hawa ta ina maka kamar shi sallama ya amsa ya shiga mutum ba mutum bane ba a zahiri aljini ya rikide ya koma ana samun irin wani kuma wanda Allah ya ba shi dama a cikin mu nan an tashi da karatu ya shiga YouTube ya rubuta zuhurul jinn ya gani za ka kamera da surveillance tana a restaurant irin waɗannan abubuwan lokacin da dare ya yi dare kamera da suka bayan ta hasko ga aljini nan ya bayyana a cikin wata sifa ana iya kakari saboda ita kamera tana iya ɗaukan wani bangare na aljini an samu wannan diyawa ba ɗan kaɗan ba ne in ka shiga youtube bidiyon diyawa ne ya gaza ba ma zata gani gashi na lokacin da ya rike koma wani abu daban daban wannan na gani ba su ɗaya ba su biyu ba cikin bidiyo kenan in mutum yana so shi ma zai tabbata ya gani yana iya miƙawa ya gani ya rubuta zuhurin jin zai gani yadda aljannu suke bayyana kamera tana ɗaukin su kamar yadda in ka tsamna a cikin wani guri ka sa madubi gaba da daddare to ku da abin da ka gani kaka koka da wani ka koka da kanka me yasa saboda shi ma madubi an ce yana iya ɗaukan aljani aljani bai iya bacewa daga abin da yake na madubi kamar yadda kamera take iya ɗaukan shi to kaga shi yasa ake cewa da daddare al'adance a bar kallon madubi da dare ko don saboda kakan ji kana kallon shi zo gilla daga bayan ka kai ka gani kuma lauka wurgice ba ba tantance ba to shine akwai hadisi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ash-shaytanu yatamassalu fi fi fi suratul kalb aw qit cewa aljani ko kuma shaidan daga cikin aljanu yana iya rikida ya zama kare kamar yadda yake iya rikida ya zama to musa baka to kaga anan ai munan duk kowa ya sha ganin baka musa ko musamman ma da dare to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaidan yana iya rikida ya zama bakan musa kaga akwai yaran takaddirai wanda duk abin da suka gani sun jeye shi to a kula an ga bakan musa kyale na tauci saboda shaidan yana iya rikida ya zama kan musa yanzu kai in kashe shi shaidan ya kake ne kaga zai iya illata ka saboda shi wani imani magari zai iya yin wani abu da zai cutar da kai an sha jin labarin cewa mutum yana tahiya a cikin daji saman inji ko mota a ce wata musa ta ginta mashi yayi accident ya mutu to in ka bincika galibi zai gani irin wa'annan musoshin ne bakaki wanda ita kuma musa baka galibi a kashi 100 cikin 100 akwai yiwuwar ta zamanto shaidanin aljini ne rike ɗaya zama ita sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yace al-kalbul aswad shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bakin kare shaidani ne kare ma an kaga baki ta kiyaye shi shaidani ne rike ɗaya kuma bakin kare sau da yana da wahala kaga kare baki kirin ai akwai wahala ganin shi ko ba cewa ba a gan shi ba za a iya ganin shi amma yana da wahalar gani to bakin kare shi dani ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duka shi dan suna iya rikida su koma wa'annan halittu duk da su ringa cutar da al'umma ko kuma su rikida su zama wannan halittun sai kuma aikata dan adam ya zo gurin da suka rikida in suka zama wannan halittun in dan adam ya gani ka gani zai ji tsoro in yi tsoro ya ce ya gudu ko kuma ya yi musu wani abu kuma sai su yi yunkurin cutar da shi duka wannan zai iya faruwa saboda Allah ya ba su wannan damar ta rikida sai ce wa ƙuduratin ƙawiyya Allah ya ba su wato damammaki waɗanda suke masu ƙarfin gaske yanzu kai a matsayinka na ɗan adam baka iya ratsa katanga yi amma shi shida ne aljani zai iya ratsa katanga in aka rike shi a wannan masallacin ba sai an buɗe ba kawai katanga zai ratsa ya ci gaba da tsaye shi kaga wannan wata ƙudura ce wadda Allah subhanahu wataala ya bashi wanda bai ba dan adam irin ba akwai wani ɗan'uwa da yake ba da labarin cewa wata rana ya fito daga wajen wannan makwantai na na umala tsakanin makwantai da ikwal wannan madarasa umala ai akwai hanya yace ya biyo daga nan daddare cikin dare ne kwarai sha biyu ta riga ta wuce ba shi kaɗai ke ta yaba yana tare da mutane ya ce suka gani kare ya fito daga jikin katanga ba daga kowa daga jikin katanga ya raso ya fito daga cikin mahallin wannan ya sa suka wasa da gudu ya ce shi ya gani da idan to kaga ai wannan ba ya ce maka malijini ne ko saboda in kare ne dabba ba zai iya ratsa katanga ba amma kaga tun da ya ratsa katanga ba dabba ba ne ya riga ya zama aljini to Allah ya ba su irin wannan kudura ce wadda kai dan adam bai baka kai yanzu dan adam haka like ka masallaci ne ne ka kira daga sallah ka ce a zo kuɗi ka sannan ya ce wa maharatin sina'iyya Allah ya ba su dama kere-kere kala-kala daban-daban iri-iri yanzu in abin abu da maka abin da shaidan zai kera ne aljani zai kera sai ka yi mamaki zai kera maka abu wanda yake mai kyau wanda kai aka ce ka kera shi ba ka iya ba to wannan duka abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala ya ba su amma yace wa hum mukallafuna wa muhasabun duk da cewa Allah ya ba su irin wa'annan abubuwan to amma su ma dai an dora musu shari'a a kansu kamar yadda aka dora ma 'yan adam sannan wa muhasabun Allah zai yi musu hisabi ranar alkiyama kaga kenan in suka cutar da mutum akwai zunubi a kansu Allah zai musu tambaya me yasa suka cutar da shi saboda haka inda kai ma an ka cuci wani za a tambaye ka maka hisabi a rama a ranar alkiyama haka zuma an suka cuci wani Allah zai rama a ranar alkiyama saboda za a yi musu hisabi sai ce wa fihimul muslim wal kafir a cikin su wannan aljannin akwai musulmi sannan kuma akwai wanda ba musulmi ba kafir yadda kake gani dai al'umma a cikin musulmai cikin mutane akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba haka lamarin yake a cikin aljanna sai ce wa anna Allah ta'ala arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilaihim yadda Allah ya aiko annabi Muhammad zuwa ga mutane haka Allah subhanahu wataala ya aika annabi Muhammad zuwa ga aljannu kaga annabi annabi ba annabin mutane bane kadai annabin mutane ne da aljannu duk aljannin da yake amsa suna aljani to annabi Muhammad manzo ne a gare shi kamar yadda annabi Muhammad yake manzo ga dukkanin mutane baki daya shine yace faman aba'ahu dakhala aljanna wa man asahu wa tamarrada falahu naru jahannam yace duk wanda ya bi annabi Muhammad daga cikin aljannu yi biyayya ga annabi Muhammad to zai shiga aljanna su ma aljanna za su sa aljanna wanda suka yi biyayya ga Allah suka bi annabi Muhammad wa man asahu wa tamarrada wanda ya saba ma annabi Muhammad ya nuna girman kai da tsaurin kai yace falahu naru jahannam za a sa shi wuta jahannam kaga aljannu za a sa su wuta kenan to yanzu akwai wani istishkal ana me ya istishkal in shi ne a bayan mun ce aljinu an halice su daga wuta kuma ana an ce in sun saba ma Allah za sa su wuta to shin in aka sa wuta cikin wuta ta yi zahi shi ne tambaya yi yanzu a yi mu yanzu aka kai nan ka meka hannunka cikin wuta a ƙona ka za ka yi zahi saboda kai ba daga wuta aka yi ka to shi wanga daga wuta aka yi shi kuma a zahira wuta ake sa mata to ya in aka sa shaidan wanda aka halitta daga wuta aka sa cikin wuta ya yi zahi irin wannan tambaye wani ɗalibi zo yi malamin shi irin su tambayoyi guda uku bayan an tashi da karatu sai zo ce alaga ta malam wallahi akwai wasu tambayoyi gare ni guda uku wanda sun tarme mana kai na zo tambaya a bani amsa ya ce menene tambayoyinka yace malam tambaya ta ta farko tana da alaka da kaddara yace ya za a ce wai da abin da ya samu mutum kaddara ne alhali kuma mutum yana iya kaucewa yanzu sai mutum mota ta kade shi sai a bude baki a ce wallahi kaddara ce ta kawo shi sai a ce ko yace ko kuma mutum ya hwado daga kujera ya karye sai abu da wakiya ce a kaddara ce ta sa ya kare yace malam to me yasa ya ki kama kujerar ya zamana da kyau ai da baya faɗo ba shi wanda ya zo ya yi saman kwalta mota ta buge shi me yasa bai ba hanyar da kyau ba ya ki duba gaba da baya gani mota tana zawa ko ta zawa yace gani nake yi kamar abin mutum yana iya kauce ma kaddara dan me za a ce kuma kawai kaddara ce daga daga Allah a ringa dora ma Allah ya ce wannan abin ya ɗarme mana kai yace ita ce tambayar kai ce akwai wata yace mene ne tabi yace kuma wai ai Allah subhanahu wataala yana da wuta da zai yi azaba yace kwarai ba yace to yanzu shedan da aka yi shi da wuta irin wannan tambayar ya ne ne za a sa shi cikin wuta kuma ya zahi tunda da wuta aka yi shi kuma an ce za a sa shi yana cikin wuta ya za a yi zahi malam yace tambayar take ne yace sura ta karshe yace ta karshen malami an yi hakuri da ita yace je ka tambaye ka yace to yanzu alaga ta malam an ce mu yi imani da kaddara wanda bai imani da kaddara ba imanin shi bai cika ba yace Allah ga ta malam ita wa kaddaran nan ina take ne dama mu za mu yi imani da wani abu ne wanda mu gani shi yace wannan abu sun dare mai mana sai ce to dan maso da ya maso ya kabara mushi mari sai ce a malam ya za ka mari ni wa tambaya ce ne amsa nake so ba mari ba sai ce ai wannan marin da na maka amsoshin ka gaba ɗaya su suna cikin marin duka tambayoyin ka guda uku da kai amsa tana cikin marin wannan da nawa sai ce da farko ka yi tambaya akan kaddara cewa wai mutum yana iya kauce mata in ya ga dama sai ya ga dama ta same shi yace yanzu kai da zaka zo nan ka san zan mare ka yace a yace to wannan ita ce kaddara Allah ne rubuta kaddara cewa zan kauda ma mari yanzu yace tambayar ka ta bi kai magana akan cewa an halicci shi din daga wuta za a sa shi wuta ya za a yi zai yace kai da me aka halice ka yace daga laka yace ni da me aka halice hannuna yace daga laka yace ya aka da laka ta bi laka kuma laka ta yi zai kaga kenan tun da kai daga laka aka yi kani daga laka aka yi na bai ka kai zayi to haka za a sa shi din cikin wuta kuma yi zayi wuta amsa ka tabi da wuta yace kuma wai na shi kana zancen kaddara ba a ganin ta za a rada ita yace da na mare ka yanzu mi kashi yace malam zahi na jima na ce to gwada mu shi kaga baka iya ganin shi amma ya aka kar da akwai shi to haka lamarin yake na kaddara baka ganin ta kuma dole ka yarda da ita saboda akwai abubuwan da baka ganin su kuma kayar da akwai su to kaga game da cewa an halicci shi dan da wuta an halicce shi da wuta tabbas haka ne kuma za a sa shi wuta kuma hallo zata kona shi zai yi zai sai malam yace wasu mujinnan listitarihim wa shifa'ihi wa ikhtifa'ihim an uyunil bashar aljannu ana kiransa da suna aljin an sa musu sunan aljannu ne listitarihim saboda ba a ganin su waqti fa'ihim an uyunil bashar sannan kuma idan dan adam bayya iya riskar su shi za ka samu sa aljinn aljannu ke saboda ganin su da ba yi sai malam yace wa yu'minuna bi anna Allah azza wa jalla khalaqa shayatin aljinn ahli sunna wal jama'a har ila yau sun yi imani cewa a cikin aljannin Allah madaukakin sarki ya halicci wasu wa'inda ake ce masa shaya'in aljanni shaidannin aljannu su a cikin aljannin ma shaidannu ne su kaga wannan su ne 'yan duniya aljannu ke to wasu yi su li bani adam wanda suke sa wa dan adam wasu wasu wanda su ne suke batar da dan adam su sa shi ringa saban Allah shaya'in aljanni ke wanda nasoshi sun nuna cewa in watan azumi ya zo ana ɗarme shaidannu daga cikin aljannu to wa'innan su ne ake ɗarmewa saboda aljannun su ne hatsabibai wa'inda suke kawo ma dan adam rudu a cikin rayuwar shi to kaga ai su a cikin aljannun ma daban suke tunda yanzu mun bayanin cewa a cikin aljannu akwai musulmai to kaga azumi yanzu su ma za su je su yi azumi su bauta ma Allah to kaga wannan ai ba za a darme su ba amma wayannan maradatul maradatul jin shaytanu daga cikin aljannu wanda ma da yake magana su anan su ne yake darmewa me yasa to wasu su bani adam su ne suke sanwa sanyawa ɗan adam wasu wasi kayi sallar ka kawai yanzu ringa ce maka baka yi ba sai ka ringa yake shiga ruku ni sallar nan nayi ta fa kai ban yi ta ba diya biyu ne yake tamar lissayi ma wata tarabbasu bi mu da wa'in wa'innan shaytanu daga cikin aljannu su ne suke yin kwana da dan adam wajen saban Allah yayi nan da kai yayi nan da kai yayi nan da kai yayi nan da kai wata takhabbatu bihim kuma su ne suke juya akalar dan adam daga barin biyayya ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim lalle shaytanu suna kimsa wa masoyansu abubuwa da yawa liyu jadiluku diddan su zo su yi jayayya da ku yace wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun to in kun yi musu biyayya tabbas za ku kasance kun kasance daga cikin wa'inda suke mushrikai ga Allah subhanahu wataala kaga shaydanu suna yin wa'ayi zuwa ga masoyansu ma'ana masoyansu daga cikin wa'inda suke yi musu biyayya a cikin al'amari shine Allah ce in kun yi biyayya ku to kun kasance daga cikin mushrikai to saboda haka in shaydan ya maka wahayin banza banza so ake yi ka saba mai kada ka yi mushi biyayya in kai haka nan sai gani ka kwabata daga makircin shi sai ki cewa anna Allah yusallituhum ala man yasha'u min ibadihi li hikmati Allah yana ba shaydanu dama akan wanda ya so daga cikin bayan shi saboda wata hikima da ya bar wa kanshi akwai hikimar da ta sa Allah yake ba shaidanu dama akan wasu in shaidan ya ma mutum maduwa sai kaga ya bi shi ya saba ma Allah akwai hikima cikin wannan Allah malaukakin sarki yake cewa wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura Allah malaukakin sarki yake cewa wastafziz man istata'ta minhum lokacin da shaidan yake yin sujada ga annabi Adam da Allah ya umarni sai shaitan ya ce ma Allah Allah a bani dama kada a ɗauki rayuwata har sai ranar alkiyama saboda haka shi shaitan tun daga lokacin da ya kima annabi adam sujada har yau yana nan da rashi bai mutu ba ba zai mutu ba kuma sai ranar alkiyama saboda yayi wannan neman din gaban Allah sai Allah ya ce to innaka minal munzari za a baka dama ba za a ɗauki ranka ba sai wannan ranar ta zo ila yawmil waqtil ma'lum to shine da da Allah ya bashi wannan dama ya tabbatar da cewa in Allah ya alƙawari ba zai saba ba Allah ya ce to za a baka dama ka kai ranar alkiyama a raye sai ce to la'ahtanikan na zurriyatahu illa qalil diyan wannan mutumin irin annabi adam yace ni zan zan zo in ringa jagula musu lissai sai kaɗan daga cikin su shine Allah ce to kaje wastafziz man istata'ta minhum bi sautik kaje kayi wasa da hankalin wanda ka samu dama daga cikin su wanda ka samu damar yin wasa da hankalin shi daga cikin ɗiyan adam to ka je ka yi wasa da hankalin nashi wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika sannan kuma ka je ka jayo su da rundunoninka wa'inda suke mahaya wa'inda suke saman abin hawa kenan wa rajlika da rundunarka wa'inda suke tafiya a ƙafa ka je ka janyo su wa sharikhum fil amwal sannan kuma ka yi tarayya da su a cikin dukiya wal aulad da kuma ƴaƴa wa'iduhum sannan kuma ka yi musu alƙawari Allah ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ba komai bane ba shaytan zai yi musu alƙawari in banda tabewa kaga Allah adin ya ce shaytan ya je wa mutane yi tarayya da mutane cikin dukiya da ƴaƴa shi yasa a yau aka waye gari babbar fitina ga dan adam a cikin rayuwar shi babu kamar dukiya da yaya wannan abin shi ke halakar da mutane al'umma a yau akwai wanda shi da abin da ka gwada shi ba za ka samu matsala da shi mutumin kirki ne amma in dai kuɗi sun gitta da sai dai Allah baka hakuri saboda wannan harka ce ta dukiya dukiya ce take sawa a ji tsakankanin mutum da dan uwan shi shi ana shari'a dukiya ce take sawa ɗiya su kai ƙaran babansu ko kuma wadda take mahaifiyarsu dukiya ce take sawa fami ta watsi da ana zumunci lahiya lau kaji an ce da mu da ɗiyan wance ba a magana menene dukiya to shaidan da ya yi aikin shi ana kaga ai dukiya kayan duniya ne bai kamata wace ta haɗa ku har ta kai ku gaba a matsayin ku na waɗanda suke da zumunci a tsakankaninsu wanda Allah ce ku sadar da zumunci yau a ce an waye gari ba a magana in ka bincika sai gani akwai dukiya a ciki hakanan kuma wal amwa wal aulad akwai ƴaƴa su ma ƴaƴa suna hallaka mutum sai gani mutum ɗan shi ya kai shi ya baro shi saboda ya sama ɗan ƙauna wannan ɗan shi ne ba a taɓa shi ba sai zama to ya samu matsala da mutanen unguwa gaba ɗaya saboda wannan ɗan da shi ko kuma duk wanda ya zo ya mishi gaskiya akan ɗan shi shikenan ya ƙare da shi ba abin da zai ƙara haɗa su alhali kuma kaga a rayuwa ba haka bai dace nan baya baya kaɗan in ka ɗauka iyaye da kakanni ba haka suka yi rayuwarsu ba a shekarun baya iyaye da kakanni in mutum ya yi ba daidai ba a cikin unguwa akwai lattiya wanda shi yake hukunta kowa kuma ta zamna amma yanzu ba wai kallacin lattiya unguwa ba makwabcin ka katan ka guda shekarar ku 20 tare insha Allah wata ran ka bugi dan shi za a samu matsala sai ga cewa makon kasuwa don me za ta kura matan shi ana samun irin wannan ba wai ana samu ba ana cikin samu ne kullum kullum ma sai ga mutum ya kai wani wanda yake mai daraja kuma sai an kuma cika sai gani akan iyan shi ko kuma akan wani abu na dukiya shi to shine kaga anan da Allah ya ce shedan ya zo yayi tarayya da mutane cikin wannan yayi nasara kenan amma kaga Allah ta yi wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ba wani abu ne ba shedan yake wa mutane alkawali a wannan bangare illa gurura in banda tabewa kaga ya tabar da al'umma kenan ya halakar da su sai malam yace wa yahfazullahu tabaaraka wa ta'ala min kayyidish shayatin wa makri man yasha'u min ibadihi as-salihin al-muttaqin yanzu aka ce shedan Allah yana bashi dama ga wasu daga cikin bayi to haka kuma Allah yake kiyaye wasu daga cikin bayin shi managarta masu tsoron shi daga sharrin shedan wannan da makircin shi kenan a cikin mutane mutane sun kasu kashe biyu dangane da shedan akwai wanda Allah ya dora shedan a kansu in yi musu da'awa ya musu makirci za su bi shi akwai kuma wanda Allah ya kiyaye su duk yanda shedan zai musu makirci ba za su bi shi ba kaga an taɓa samun wata rana abu huraira allah lokacin sarki ƙara yarda a gare shi lokacin da aka zo aka raba dukiyar zakka sai shaɗan ya zo zai sata ya abu huraira ya kama shi da abu huraira ya kama shi dumu-dumu da ya kama to gabarawa ya zo zai sata kaga wanga yana kacin shaɗanu suna yin sata ko shi za ka gani mutum ya ajiye kuɗi a guri in ya zo ya neme sai ya rasa sai ce ni wallahi an muni sata wannan gidan barayi sun yawa yi barayin tana yawa na ɓoye ne na ba gani ne ai akwai yan tsubu masu mu'amala da aljinnu wanda zai rihe wata ƙwarya kawai ya haka ya haka ya karanta banza banza da sunayen wasu aljinnu in ya buɗe sai gani ƙwarya da kuɗi a ciki ko to haka kuɗin ya ji aljinnu ne daga yana suka ɗauko su dai ba kuɗi suke kera kuma kuɗin aljannu ba irin namu bane kinan na wani ne suka tai suka ɗauko suka kawo sai ya tai bincika ya isko babu kuɗin shi sun rage shi wannan shaidan inda yazo zai sata kudin zakka sai abu abu hurairah ya ganshi kudin zakka kudin ganima damanta abu hurairah dai kama shi sai sai shaidan in yace mashi ka san in ga maka wani abu yace a yace akwai wani abu da inda ka karanta shi babu wani daga cikin dangin wanda zai iya zuwa maka wani zan ka samu kariya daga ire-ire na sai ce ka karanta ayatul kursi ko kuma falki da nasi ɗaya cikin wannan ne ga mashi ce ka karanta za ka samu kariya daga ire-ire na sai ɓace kaga dama ɓace yi abu huraira da ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da shaidan ya gaya mashi ya kama shaidan dumu-dumu sai ce mashi in ya karanta ayatul kursi ko falki da nasi cikin biyu ni na mance wanne ne zo a ruwaye ko falaki da nasi ne ko kuma atul kursi Allah shine na manta atul kursi ko atul kursi yace in ka karanta zaka samu kariya daga ire-ire na yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqaka wa huwa kazib yayi maka gaskiya duk da cewa shi makaryaci ne kaga gaskiya ce cewa ne in ka karanta atul kursi Allah zai kare ka daga sharrin ire-iren shi amma yau an waye gari mutane akwai wanda bai yin atul kursi ma in dai ba kawai an yi ba dai ka tare ta kama to wallantana ma wanda shi atul kursi kwata kwata ma bai iya ta ba kaga shi wanda yana cikin hatsari kenan tunda bai komai zai iya cutar da shi Allah madaukakin sarki ya kare to shine yace Allah yana iya kare wasu daga cikin bayi wa'inda suke wato mumine ne masu tsoron Allah Allah ya kare su daga makircin shaidan shi ne kawo aya ana ce Allah madaukakin sarki ya faɗa yace innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun Allah yace lalle shi shaidan laysa lahu sultan ba shi da iko ala alladhina amanu akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suka yi tawakkali ga ubangijinsu shaidan ba shi da iko akan wa'annan inna ma sultanu wa alal lazina yatawallanu Allah ce lalle ikon shaidan yana nan ne akan wa'anda suke bibiye shi suke kauna shi suke yin abin da yasa su walladina hum bihi mushrikun sannan kuma ikon shi yana nan akan wa'anda suke yin shirka tare da shi su ne shaidan yake samun iko akan su amma wa'anda suka yi imani a'a shaidan ba shi da iko akan irin wa'annan mutane a wannan shine karshen babi na shaidanu a cikin wannan littafi mai albarka sai asali na bakwai ya ce al'asul sabi'u manhajul talaqqi wal istidlali inda ahli sunnati wal jama'a malam zai yi bayani akan tafarki wanda yake na karba da kafa hujja a wajen ahalus sunna wal jama'a yau a matsayinka na ahalus sunna wato kana da tsari na karba da kuma kawo hujja a cikin shari'a musulunci shi ahalus sunna kullum rayuwar shi ba daga kai bane ba yake yin ta diyan da ta zo a karba ko kuma yadda aka sha haka za a dama a'a akwai tsari a ciki wannan babi da malam ya kawo wannan fasali zai yi bayani asali wanga da malam ya kawo zai yi bayani akan hanyar da musulmi ke amfani da ita wajen karɓar ilimi daga ƙwar'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tafarkin da ake biyu a wajen ahlus sunnar jama'a wannan fasali ko kuma wannan asali zai bayani akan wannan sai ce wa min usuli aqidati salaf ahlus sunnah wal jama'a yana daga cikin aqida asali na aqidan magabatan ƙware ahlus sunnar jama'a fi manhajit talaqi wal istidlal a cikin tafarkin karɓar hujja da kuma kaho hujja yace huwa ittiba'u ma ja'a fi kitabillahi azza wa jalla shine tsantsar biyayya ga abin da ya zo a cikin littafin Allah kaga abu na farko ke biyayya ga abin da ya zo a cikin Qur'ani duk abin da ya zo a cikin Qur'ani matsayin ka na ahli sunna ya zama wajibi ka bi wannan abu sannan wa ma sahha min sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai kuma bayan wannan abin da ya inganta daga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan an zo alqur'anu was sunna Allah ya ce annabi ya ce to anan ya ce in an bi ƙwar'ani abin da zuwa cikin ƙwar'ani ya ce abi abin da ingantacce ne daga cikin sunna wanga yana nuna mana cewa mi akwai abin da ya zo a hadisi amma ba ingantacce ba ne to kaga shi wannan ba za ka bi shi ba shi yasa malamai na hadisi da suka rana suka yi aiki sai suka ware hadisai ingantattu suka ware hadisai wa'inda ba su da inganci duk dan saboda kai musulmi a makaninka mai sanda in ka tashi yin aiki ka yi aiki da ingantaccen hadisi domin shi ne tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zahiran wa baɗinan ya ce na bayyane da na ɓoye a bayyane da a ɓoye mutum ya yi biyayya ga Allah sannan ya yi biyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wata silimu lahuma da miƙa wuya zuwa ga Allah da manzan shi wal in qiyadu li hukmihima sannan kuma da ciratuwa zuwa ga hukuncin da Allah da manzan shi suka yi anan me yake nufi da ciratuwa zuwa ga hukuncin Allah da manzo ciratuwa zuwa ga hukuncin Allah da manzo shine duk lokacin da aka ce wanga hukuncin Allah ne ya yanke shi to musulmi daga lokacin da ya ji an faɗi haka kada a sake ganin shi ya aikata wannan abu wannan shine ciratuwa Allah subhanahu wataala ce wala taqrabu zina kada ku kada ku kusanci zina ai kaga wannan aya ce a Qur'ani ko hani ne Allah to shi mumini ciratuwa zai daga wannan hanin shine ko kusa ko nesa kalka yarda ka kusanci wannan zina din shine kayi biyayya ga Allah ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce usikum bin nisa'i khaira ina muku wasalci dangane da mata ku kula ku sanya alkhairi tsakaninku da su to ko da wasa ko kusa ko nesa kada a ganka ka shiga haƙƙin wata ɗaya mace a rayuwarka ta musulmi shine kayi biyayya tsantsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciratuwa ke ma'ana daga lokacin da Allah ya ce kaza ne hukunci to ko kusa ko nesa ka a same ka ka ketara wannan hukuncin da Allah subhanahu wataala yin shine ke kira da al-inqiyadu li hukmihima sai ce wal amalu bi muqtadahuma ko mutum yayi aiki da abin da hukuncin Allah ya kumsa da kuma hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka wataala Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani ke cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ya ce bai dace ba ga wani mumini namiji kuma bai dace ba ga wata mumina mace ya kasance in Allah da manzon shi suka yi wani hukumci an yakuna lahum al-khiyaratu min amri ya kasance suna da wani zabi kuma banda wannan su a cikin al'amuran su a ce yau ga Allah ya ce kaza za yi annabi ya ce kaza za yi kai kuma sai ka ce a ni ina ganin ma ya kamata wannan abin a duba shi Allah ce bai dace ba ga mumini da mumina su yi wannan kuma kaga ai mutanen mu a yau suna yin wannan abin a yau ko a ce masa ga abin da wa shari'a ta ce sai su ce yi ai wannan adani yanzu duniya ta ci gaba waye ya gaya maka duniya za ta yi ci gaban da magana Allah za ta zama to tsohon yayi kaga wannan kuskure ne ita magana Allah ba ta zama tsohon yayi har duniya ta tashi duk abin da ka gani an san ko alƙwani a wancan lokacin to har duniya ta tashi daidai yake da zamanin da zai zo ba za ka ce ba tsohon yayi ne wannan sai ce wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba ma Allah da manzan Allah hakika ya bata bata wanda yake mabayyani kuma malam ya ka hadisi ya ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa taraktu fikum amrayn annabi ya ce na bar muku al'amari guda biyu ma'ana yanzu ni zan mutu na bar duniya bayan na bar duniya abu biyu ne na bar muku shi ya ce lan tadillu ma tamassaktum bihima in kun yi riko da su to ba za ku taɓa ɓacewa ba kaga fa wannan hadisi mutane da yawa san shi ba cewa wannan abin da annabi faɗi ya ce abu biyu ne in dai kun yi riko da su babu ku babu ɓacewa har abada yanzu annabin ya bar duniya in abu ya taso a cikin addini wane ne reference ɗin babu reference ka gane ko to annabi ya ce ga reference zan bar muku guda biyu in kun yi riko da su ɓacewa kun raba hanya da ita sai ce kitaballahi wa sunnati rasuli littafin Allah da sunnar manzon shi kenan littafin Allah shine alqur'ani sunnar manzon shi shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ka ni ahlus sunna duk abin da ta so sai su ce maka menene aya menene hadisi saboda su ne annabi ya ce duk in kuka yi riko da su ba za ku bace ba saboda haka abu in dai addini ne sunan shi yana daga cikin addinin musulunci to dole za ka samu akwai aya a ƙarƙashin wannan ko kuma hadisi dole akwai wannan a ciki in kuma babu aya babu hadisi kawai molanka ne aka shiga ɗaki aka tsaro to in ka bi shi kashi kaga ka kama hanya bata da kanka ke to anan ka gani ya ce littafin Allah sunna to ba a cewa littafin Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yi su a gehe sai a ce to a ɗauko mawalkin da malam wane yi ko kuma a ɗauko a akwai maganganun da malam wane ya ce iya magana Allah da manzan Allah gaba take da ta malam wani su ne farko a tsarin sai ce wa ahlus sunnati wal jama'a la yaquluna kitaballahi awwalan thumma sunnata rasuli sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna har ila yau bissa cewa littafin Allah da farko sannan kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ya faɗi haka kamar ya raba tsakankanin littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ahlus sunna ba sa faɗin haka me suke cewa bal kitabullahi wa sunnati rasulihi ma suna cewa littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai littafin Allah sannan sunnar manzo Allah ba in kai haka ka raba su su ta suke littafin Allah da sunnar manzo Allah akwai bambanci tsakanin littafin Allah sannan sunnar manzo Allah me yasa saboda bai halasta ba a rabe tsakankanin littafin Allah da sunnar manzan Allah wajen kafa hujja in dai hujja ce zaka kawa ba zai baka ce to a raba tsakankanin maganar Allah ta littafi da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba me yasa saboda ita sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama tare take da maganar Allah abu biyu ne wanda ba za ka raba su ba Allah subhanahu wataala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah sannan ku ba da zakka sai Allah ya shiru to yanzu kai aka iyalika da wannan ayya za ka huda zakai kaga na haya kuma bangaren masu cewa qur'ani da Allah ko wanda suna nan sun hayyaci mutane yanzu a saman rezo sosiyo cewa su qur'ani kadai zai yi addini da shi ba zai yi ba kai addinin musulunci wanda Allah ya aiko manzon shi da shi da qur'ani kadai ba zai yi ba saboda qur'ani akwai abubuwan da ya zo da su mujmala da Allah ce wa qimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka kai yanzu aka barka aka ce ka tsaye da sallah ya ne tsaye da sallah ta ga ba ka sani ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani ce sallu kama ra'aytu mun yusalli ku yi sallah kamar da kuka ina sallah annabi ya tashi gwada masa habbai yanda yake sallah suka gani a gaban shi to kenan kaga da Allah ya ce sallu ku yi sallah irin wannan sallar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi to yanzu kai Allah ya ce wa atu zakka ku ba da zakka ya za ka wada zaka a cikin miliyan ɗaya nawa za ka wada ita miliyan ɗaya mata kai auda mata zaka ta kwana ko kuma duk in kana da ƙarago ma ya kawo da zaka duka wannan shawabin babu shi a ƙwarani fa dole sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ga yanda ake hudda zakka kuma zakai akwai ta kuɗi akwai ta kayan gona akwai ta dabbobi can kuma kawai Allah ta yi ku ba da zakka ya za ka bambance wa'annan abubuwa dole kana buƙatar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ba a rabewa tsakankanin maganar Allah da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama fil istidlali wajen kafa hujja sai ce li anna Allah ta'ala qarana sunnatahu qarana sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam ma kitabi fi kasbin min al-adilla saboda a gurin kawo hujjoji da yawa Allah ya kwatanta ya gama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar littafin shi sai ce wa farar ta'atuhu wa ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ibadi kuma Allah ya farlanta biyayya a gare shi da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin shi gurare da sai kaji Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzo ku bi Allah ku bi manzo sai ce wa sunnat rasulil amin mubayyinatan mubayyinatun lil ma'na alladhi arada Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz ita sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana zawa ne dan ta bayyana ma'anar abin da yazo a cikin Qur'ani din kaga hadisin Annabi fassara ne na wani aya wanda ta zo a cikin Qur'ani wa shar'i hakim ko kuma ya zo da wata shari'a ne wanda aka shar'anta mana shine abin da yake zuwa na hadisi wala bi sawagu li ahadin ayyan kana mukhalafatu sunnati albatta an ba'da an an tablugha yace bai halasta ba ga wani bayan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta iso mishi koma wane ne ya saba mata in ka saba ma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi ka saba ma ba a Allah ne ka saba ma saboda shi annabi kawai dan isar da sakon Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa Qur'ani ke cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce mun sauko maka da azzikir malamai suka ce shine alqur'ani mai girma mun sauko maka da wannan alqur'ani litubayyana lin-nas dan ka bayyana wa mutane kaga kenan alqur'anin an sabko shi akwai abin da ba a fada kasancen shi ba wa zai bayyana shi ga mutane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ka bayyana mutane ma nuzila ilayhim abin da aka sabko gare su wala allahum yatafakkarun kuma tabbas za su kasance suna daga cikin masu yin tunani dangane da wannan to kaga wannan aya tana ishara akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya fito daga gare shi bayani ne ko kuma ƙarin haske dangane da wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a Qur'ani saboda haka da alƙur'ani da sunna babu yanda za ka yi ka raba su kamar yanda yau ɗan ƙalaƙatu suke rabawa wal iyazu billah in mutum yayi haka zai zama daga cikin halakakku Allah subhanahu wata'ala ya kare a nan ya kamata mu tsaya saboda karewar lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah lokacin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته